بعد بعد الحائز وغيره غيري to بسم الله الرحمن الرحيم صحيح البخاري كو بابي ن 36 باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره بابي مي بيان قراءة القرآن bayan mutun yayi hadathi wa ghairihi da waninsa me hukuncin sa ko ba haka ba وقال منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام باليه متن يكرنت القرآن أتكن حمام انتبهوا كثيرا كلمة حمام أتن وانتن لوكتي باتنا نهين دشبا عند مكي شغام يكاشي كوم يوانكا da laraba suna amfani da kalima ta hammam ɗaki ne wanda akwai ruwan zafi za ka shiga sai ya ɗima ka sai ka cire suturarka saboda dauda da datti da ke jikinka duka ba ɗaya ya zube shi ake kira hammam domin abu ne wanda yana nuna akwai zafi daga alhamimu ne mun fahimci wannan da kyau kawai ne ce wanga fatawa wace irin fatawa ce abu na gaba yin karatu cikin hammam na zamani wanda yanzu suna ce mai hammam kun ga shine intiqalul kalima kalima ka san ma'anarta a wancan lokaci da yanzu ina kwatanta muku shi yasa wani zaka iske zai iske kalima bai san abin da ake nufi da ita can wancan zamanin ba sai zai fassara ta da abin da ake nufi da zamanin mu sai tafka banna hammam kuma irin wannan na zamani shine yanzu ake cewa hammam wurin kashi wanda kuma hammam galibi suna nufin wurin wanka almirhat wurin da ake yin kashi da sauransu to yin kashi cikin hammam jin karatun alkur'ani cikin hammam irin wannan namu na zamani mu bar wancan din tun da yanzu san mun gane kowane iri ake nufi ya halatta ko bai halatta ba idan mutum zai yi da bakinsa an san bai halatta ba an tambayi Sheikh bin Baz rahmatullahi alaihi kan wannan fatawa na Sheikh bin Baz ya halatta mutum ya karanta alkur'ani cikin zuciyarsa a cikin hammam yace to shi dai bai san wani nasi wanda ya hana shi tunda in kana karanta cikin zuciya ai ba a bayyana kake ba yace shi bai san dasin da ya hana ba fatawa ce ta babban malami shi dai bai san dasin da yace ai ba kuma bai san dasin da ya hana ba ina fata an fahimce yace babu nasin da ya hana in cikin zuciya ka zaka karanta wanda kuma bai yarda ba sai shi bari wa yaktubu risalata ala ghairi wudu'in an gane ko wa bi katbi risalati kenan an gane ko da rubuta ar-risala rubuta wasiqa ala ghairi wudu'in ko da mutum bai arwalla ba ma'ana yin rubutu ya an ce risala galibi akwai sunan Allah a cikin ta bismillahir rahmanir rahim dan kawai ce to me alaka wasiqa da zancan babu alwalla ko akwai alwalla an gane ko wa qala hammadun an ibrahim in kana alaihim izarun fasallim in kana alaihim izar su waɗanda suke cikin hammam wannan daki da niga muku wanda ake shiga in suna da izar nan ba ana nufin mutane musulmi su zo su shiga ba su zaman to ba su da sutura ba haka ake nufi ba ma'ana in kowanne na cikin ɗakin shi hukuncin su furada akwai abin da ake kira aljam'u da kuma at-tawzi' intabihu kathira cikin alqur'ani yana da yawa ba aya guda ba ba biyu ba uku ba Allah ce wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina fa awha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin kafirai sun ci mu manzannin su lanukhrijannakum min ardina za mu fitar da ku daga cikin kasan mu ko ba haka ba aw la ta'udunna fi millatina ko ku dawo ba sai aw la nu'idannakum ba sai sun ka yar dubara sun ka ce aw la ta'udunna ko ne ko ko ne ku dawo ƙarya suka yi alhali ko ci da tasuwa ne tunda sun ce lanukhrijannakum min ardina ina fata an fita to nan kafirai an kace sun faɗi wannan magana alhali ko annabawan Allah ba lokaci guda suka yi ba ana samun annabawa a lokaci daya kamar yadda annabi Ibrahim da annabi Lutu sun kai zamani daya sannan kuma suna yi wa ya zamanto wurin su daban-daban koko suna haɗe annabi Musa da annabi Ibrahim wuri guda suke a lokaci guda suke annabi Ibrahim da annabi Lut zamani guda suke amma ba wuri guda suke suna da'awa ba mun fahimci wannan da kyau to amma ba shi da nuhin dukkan annabawan Allah ba kafirai sun kai musu gama na kai tsaye tunda ba annabawa na nan tsaye na ba kafirai na nan tsaye a'a kowanne annabi mutane shi sun gaya mishi wannan magana
Musa da Harun eh Musa da Harun Musa da Harun suna wuri guda Musa da Harun ke son da ci ko ba wuri guda suke ba wuri guda suke da Dawud da Sulaiman misali ana iya cewa wuri guda suke duk da yake annabta annabi Sulaiman tana buƙatar dalilin cewa an bashi annabta tun baban shi na da rai ina fata an fahimci tana yawa bayan mutuwar Dawud da ya samu annabta mun fahimci wannan da kyau ma'ana ala tawzi'i ake nufi ba wai ana nufin lokaci guda na ba ga kafirai tsaye ga mus- ga annabawa tsaye suka ga musu wannan magana ala tawzi'i kowanne annabi a lokacinsa a garinsa kafirai sun ga mishi wannan ina fatan kun fahimci ni to shi yasa da yace nan in kana alaihim izarun in suna da su waɗanda a cikin hammam ba ana nufin musulmi a can da suna shiga cikin irin wannan ɗakin ba na ɗimama jiki kowanne daga cikin su bai da sutura tunda ba 'yan luwaɗi ba ne mun fahimci wannan da kyau kawo fasallim sai kai musu sallama kenan kowanne daga cikin su sai kai masa sallama kamar hadisin da ke zakwa yace zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na hadisi na Ibn Umar ibn Muntaba cikin sahih al-Bukhari da maza da mata suna alwalla cikin abu guda dan ba ana nufin maza ba da mata gaba ɗaya a zo a zamana cikin baho guda ana alwala ba haka yake nufi ba ana nufin mata suna zan yin alwala wa junansu maza suna yin alwala wa junansu ina fata an fahimci ni kakkate ka yi mugun ya fasara wani mallami da an ka tambaye shi ya halatta namiji musulmi ya ba mace hannu ya ce ya halatta no problem an ka tambaye shi ina hujja ya ce Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd to irin waɗannan fatawoyin da abubuwa dole sai ka san yadda zaka iya mai da raddi kun ga akwai shubuhohi da za a iya kawo a cikin nassi ga nassi tana yiwa an kawo shi amma sai aka maka shubuha in baka sai da zaka bada amsa ba ka ka shiga rami ko baka yarda ba dai sai ka tayi da shakka ko ko ya barka dai da da sulli don ya baka shubuha da baka ba shi amsa Allah ya kyauta in suna da izarun gabtu izar shine kamar wani dan zane wanda ake daurawa mai matsayin wando tunda galibi kasashen gabashin duniya zaku suna amfani da shi irin su Somalia da sauransu da irin su Indonesia mu ko nan wajajen mu yanzu in kace ka dama wannan zaka za abin kallo ko baka nan bari kau wa illa in ko ba su da wannan gyabto kidan ma'ana kidan babu abin nan eh, rufe da jikinsu fala tu sallim kar kai musu sallama to bar uke ko da hadisi ɗaya ne tun da lokaci ya fara tafiya yace haddathana isma'il qala haddathani malik an makhramata bin sulaiman an quraib maula ibn abbas anna abdullah ibn abbas akhbarahu annahu bata laylatan inda maimuna ibn abbas yace ya kwana wata rana a wajen maimuna zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam matan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa hiya khalatuhu kuma ita khalakin shi ce in an ce khala yar mahaifiya ko kanwar mahaifiya ita ake kira khala in an ce amma kuma yan mahaifi ko kuma kaunar mahaifi khalatuhu faddajatu fi ardil wisada sai ni kwanta ardil wisada yana nufin kamar gefe kenan an gane ko alwisada shine filo ko ko matashi an gane ko wattaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu fi tuliha shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da iyalansa sai suka kwanta fi tuliha a tsawonta kidan ma'ana wato a tsakiyar take nan yadda tsakiyar take shi shina gefe su ko sun kwanta wato a tsakiya kun fahimci wannan shine fi tuliha domin matashin ka yana da gefe biyu kuma yana da tsakiya to nan an ce tul kuma yana nufin abinda a tsawon ta kenan tunda ardu kamar fadi tul kuma tsawo ina fata ana fahimta ta an gane ko kaga nan wannan ya nuna cewa matan mutum tana daga cikin mi tana daga cikin iyalinsa in shi'a da suke cewa matan manzo sallallahu alaihi wasallam ba su daga cikin ahlul baiti kun ga nan sai ce faddaja a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu fi tuliha baka yi ibnu abbas sanin larabci ba turjumanul qur'ani ne to ya an kai ba- matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su daga cikin ahli shi su ce maka Allah ya ce inda ma yuridullahu li yudhhiba ankum ar-rijsa ai yana magana ne ya kamata ya ce li yudhhiba ankunna ankunna ar-rijsa su ce wanga aya ita kadai inda ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatheera ita kai ta sabka wagga jumla sai suka fa hujja da cewa an kace su, eh, abin nan ana ka wasu suna ganin cewa eh, abin nan eh, hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr suna ganin daga baya ta sabko sai suka baka hujja da wannan la yast- la- la yastawi al-qa'iduna min al-mu'minina ghayru uli ad-darari an gane ko ghayru uli ad-darari daga baya ta sabko aka saka su ce wato ita ma wannan irin ta ce wancan na bakara ba akwai abin nan sai an yi dogon bincike kan shi amma shi da cikin suratul nisa'i akwai riwaya wadda riwayoyi da suke ingantattu kai tsaye ina fata ana fahimta ta to sai a ce musu a'a to su wadancan nassoshi sun ka tabbatar da su ku ku kawo nassin da ya tabbatar da cewa inna ma yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlul baiti da ban ya sauka na biyu sai su kafa maka hujja kuma da lugha su ce maka dama an ka ce dibo ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna kaga damiri ne mata turidina alhayata ad-dunya damiri ne na mata wa zinataha an gane ko damiri ne mata fata alaina umatti'kunna ka gani wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidina Allah wa rasulahu wad dar al akhirati fa wad dar al akhirati fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima ya nisa an nabi man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al adhabu ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن في ال- بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله sai ka ce inna ma yuridu Allahu liyudhhiba ankum bai ce an kunna ba sai ka hada cikin rami hadisan da suke cewa ummu salama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata innaki ala khair Usman bin sun da'afa su kuma sun ce innaki ala khair dama ke ai kina daga ciki lokacin da ya dauko hadithul kisa da suke cewa ya lulubi aliyu da fatima a wannan yana suna daga cikin ahlul baiti ne sannan lokacin da suke cewa faqul ta'ala nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum ya tafi da Aliyu da Fatima sune ahlahu a'a waɗannan suna wakilta ahlul baiti amma na an kun inna ma yuridu Allahu yudma an kum risa ahlul baiti wannan shi ake kira at-taghlib taghlibi janibi dhukur ala janibi al-inath tunda ahlul baiti akwai maza akwai mata to nan sai a ce an kum Na'am.
at-taghlibu as-sunan shi Na'am.
in yace bai yarda da shi suka ce a cikin Qur'ani ba akwai shi ko dan Qur'ani ne kake ko ya ka tsaurin kai ko cikin Qur'ani ba akwai at-taghlib taghlibi janibi dhukuri ala janibi al-inath ina fata an fahimce ni in akwai maza akwai mata kasa kawai sai aka da miri da mata ina fata an fahimce ni annabi lutu Allah ya ce fa anjaynahu wa ahlihi satimi illa imra'atu fa abin nan fa ma ka jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatahharun kaga da sun kace akhrijuhum ku fitar da su ai damiri ne na maza ko to a wannan alƙarya annabi lutu shi kadai ne wanda ya imani sai mi sai ayan shi mata guda biyu fa akhrajna man kana fiha min almu'minin fa ma wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin lutu da ayan shi mata guda biyu suka imani shi dan ba ta shi bata yi imani ba kuma kan kace akhrijuhum ba a ce akhrijuhu wa akhrijuhuma ba ina fata an fahimta taglibi janibin dhukuri ala janibin ina bayan wannan kuma fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat min al-ghabirina kaga bai ce kanat min al-ghabirati ba domin domin tana mata ai gabira sai kamata a ce musu tunda akwai matan da suka halaka ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'ina bai ce ma'ar raki'ati ba yusufu a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khati'in bai ce innaki kunti minal khati'ati ba وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين بيتي من قوم كافرات با نعم.
ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين بيتي وكانت من القانتات Allahu Akbar.
ya kamata mu fahimci wannan da kyau ina fata an fahimce ni sannan kuma illa duk annabawan da Allah kawo fa anjaynahu wa ahlihi sai ce illa imra'atahu inda ba ta daga cikin su ba a istithna inta in ga an gane ko sannan mala'iku sun sun ce ma annabi Ibrahim qalu ata'jabina min amri Allah rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bait innahu hamidum majid rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bait suna magana ne da iyalan annabi Ibrahim duk wanda kaji an kawo ahlahu ana nufin da iyalansa amma in ba ku san shubuhoyin su ba za su yi wasa da hankali shi yasa tattaunawa da dan shi akwai hatsari in babu karatu in baka san shubuha ba baka- baka ginu ba akan sanin yadda akida su take kyasu sun karanta ilmul kalam da ilmul jadl da ilmul mantiq da falsafa sai su juya da kai da ka kawo aya ai gaba da kai na fata kun fahimce ni an gane Na'am.
so Allah ya kama muna yace wa ahlihi wa ahlihi fi turiha fanama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bacci tanamu ainahu wala yanamu qalbuhu shi zuciyarsa ba ta bacci hatta idan tasafa al-lailu sai lokacin da dare ya kai tsakiya aw qablahu bi qalilin ko kafin shi kadan aw ba'dahu bi qalilin ko bayan sa kadan shi wato rabin daren kenan istayqadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga bacci ya falka fajalasa yamsahu an-nawma an wajhihi sai ya zauna yana shafe bacci daga idonsa ma'ana alamun bacci domin shi baccin ba a ganin shi balle a ce an shafe shi mun fahimci wannan biyadihi da hannunsa wannan ba'dahu bi qalilin da qablahu bi qalilin kamar yadda zo a cikin suratul muzammil ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila ka duba akwai fuskoki na irabi sun kai kusan guda goma ko fiye da goma a wannan wuri kadiba cikin i'rabul qur'an al-karim wa bayanuhu na muhammad muhiddin darwish an gane ko ya kawo aujuhul i'rab imam zamakhshari shi ma a cikin al-kashaf ya kawo aujuh da dama duk da yake waɗansu tana yawa suna da rauni dan ka san aujuh kin da akwai karkashin wannan wuri an gane ko to biyadi thumma qara al-ashra al-ayati sannan ya karanta ayoyi guda goma ko al-khawat al-khawatima an gane ko na ƙarshe kenan cika makomin suratul ali imran daga ali imran ana nufin daga inna fi khalqis samawati wal ardi waqti ba wai ana nufin aya goma cicif ba a'a daga inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab wanda hadisi yazo cewa duk wanda ya karanta su bai tadabburin su ba wailul lahu azaba ta tabbata gare shi Allah kai mu da tsaki sun makama ila shannin sannan ya tashi zuwa ga shan ba waccan shannu ba wadda mun karanta cikin mukama nan shannu ana nufin alƙirba an gane ko shannin ana nufin wato dan abin da ake sama ruwa gyandama wasu na kiran shi gyandama wasu eh, wasu na kiran shi shantali amma galibi wanda ake ratayawa eh? Eh? salka ana iya cewa salka salka salka ma tana yi an gane ko eh, duk dai dam dai mu fahimta dai shannin zuwa ga shannin kenan wato salka mu'allaka wadda an rataye shine mu'allaka bai ce shannin mu'allaq ba domin ya hankalta ma ma'anarsa ne domin ma'anarsa shine alqirba ga kace an yi kuskure cikin larabci masu neman kuskuren nahwu da sarfa da balaga fatawadda minha sai manzo sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi arwalla daga wannan shannikin nan daga ruwan da ke ciki fa ahsana wudu'ahu ya kyautata arwallarsa thumma qama yusalli sannan ya tashi yana yin sallah قال ابن عباس ابن عباس يتي فقمت سيني تسيو فصنعت مثل ما صنع سيني ايكتا ايرن ابين دي ايكتا انا كده شي الاجمال فصنعت مثل ما صنع سيني ايكتا ايرن ابين دي ايكتا كاغا يا زمون تومي مجمل تو ايرن wannan al-ijmal cikin tafsirin al-qur'ani baka san ko aya nawa da shi ba kadiba cikin usulut tafsir na ustaz dr kabir yunus na kasar Nigeria professor tafsiri dake BUK yanzu ina jin ko shi na jigawa ne can a wata jami'a ta dauke shi tun da yayi abin nan ya yi retret ko retire ya yi karantarwa a nan jami'a ta sayi shekara kusan goma yana karantarwa kuma ya yi zuwa yana yin tafsiri a nan uh, ina ganin uh, soni sai dai wannan lokaci uh, gashi babban malami kwarai da gaske amma ba a san muhimmancin shi ba har ya koma sai ka iske yanzu ina tafsirin shirki ba ka samu amma jami'ar sayi ta amfana da shi kwarai da gaske kulliyatul da'wal islamiyya ma ta libya da ya rubuta littafi usulut tafsir sun karbi na farko sun buga shi na biyu kuma sun ka samu sabani sai ba a buga littafin ba amma ina ganin da ya koma Najeriya ya hada su gaba ɗaya an buga su babban malami ne na tafsiri littafin sai yana da kyau kwarai da gaske mu je ko to mithlu ma sana'a in ka jima din nan in ta zo bi ma'ana alladhi kinan mawsul kinan tana da ijmal ijmal kinan kuma yana ɗauka ayoyin tafsiri sai ka iske guda zai iya ɗauka aya hamsin ko abin da fi haka wajen tafsirin alkur'ani wallazina yu'minuna bima unzila ilayka waɗanda sun kai imani da mi bima unzila ilayka dai wa ma unzila min qablika shi bima unzila ilayka biya bima unzila ilayka
wanda aka sauka maka mi an kasaka annabi sallallahu alaihi wasallam to duk ya shige cikin wagama duk wagama ta dauke shi bima unzila ilaika waggama din abinda an ka saukar maka mi an ka saukar mishi alqur'ani to ya shiga cikin waggama duk ta dauke shi kai banda ma shi har sunnan ma ta shiga cikin waggama shi yasa in ka fahimci al-ijmal shikenan wa tafsir da ka zo kan aya ba sai ka diba wani tafsiri ba sai ka dauko shikenan wajen fassara Allah ya ce wa thamuda fama abqa wa qauma nuhin min qabl a'a wa annahu ahlaka adan al-ula wa thamuda fama abqa wa qauma nuhin min qabl innahum kanu hum azlama وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا abin da ruhu mutu ruhu mutu to azabar da an kai musu ita ta ruhu musu sai ka kawo duk ayoyin da sun kawo yadda an kai musu azaba ma ghasha alladhi ghashaha huwa al'azab yadda an kai musu falan ma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayhim hijaratan min sijil ko amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mamdud da sauran yadda an kai musu azaba yasa rashin sanin ka'idodin ilimi na cuta ma dalibi kwarai da gaske Allah ya taimake mu to ma sana'a ko ma sana'a thumma dhahabtu fa qumtu ila janbihi sannan tafil tsayu izuwa ga gefen sa fa wada yadahu al-yumna ala ra'si sai ya adha hannunsa na dama akan kaina wa akhadha bi udhni sannan ya kama kunyata al-yumna ta dama yaftiluha ma'ana yana dan al-aslin al-fatlu shine kamar kace ana dan mummotsa abu haka ana dan wato bi ake cewa murmura shi ko ana dan murmurawa shine alfatlu asalin alfatlu shine a- a- a- a murza abu murzawa ko ba haka ba amma asalin alfatlu ai shine a tumka abu tumka yaggiya alfatlu eh shine fatlu fatlu alhab tumka ko tubka duka ana fada fa salla rak'ataini sai ya salla raka'a biyu thumma rak'ataini sannan ya raka'a biyu thumma rak'ataini sannan raka'a biyu thumma rak'ataini sannan raka'a biyu thumma rak'ataini sannan raka'a biyu thumma rak'ataini sannan raka'a biyu nawa kenan daya biyu uku hudu biyar shidda raka'a goma sha biyu. to an gane ko thumma autara sannan yayi wato uh, raka'a dan kaga waɗanda ke cewa dole sai an tsaya raka'a goma sha ɗaya gashi nan nan raka'a goma sha biyu aka yi sannan aka ƙara guda sha uku sun taho sannan kuma akwai khilaf dama salatul laili mathna mathna ko ba haka ba sai wasu nasoshi kuma sun zo yana yin hudu wani lokaci sannan ya- ya ya sallame ko ba haka ba to khafifataini waɗancan raka'a khafifataini to waɗancan hudu hudu din fa da yake yi lokaci wani lokaci ya hudu hudu ala ayyati hal mas'ala ce khilafiyya kan cewa ana iya karawa akan raka'a 11 kuma za a iya karawa ba ina fata an fahimci eh, sabani ne na malamai wanda kuma ya rike raka'a 10 sha ɗaya ko sha uku ɗin tun da khafifataini kamar da shi albani ya kawo cikin risala ta da ya ta abin nan wannan fabiha wanda kuma ke ganin a'a tunda ya ce salatul laili masna masna idan ɗayan ku ya ji tsoron ya ji tsoron dare zai kare sai shi witiri to kaga shari'a bai dace ba a baka umurnin kai abin da ka ga dama inda abba mutlaq bane na fata an fahimce ni ya kamata ya ce da kayan daidai raka a kaza ka tsaya sai ce in ka ji tsoro kenan ya nuna maka cewa ya bar maka abin matsayin mutlaq ina fata ana fahimta ta mun fahimci wannan da kyau ko to eh, kan eh, salatul adadin raka'at da kuma waɗanda suke ganin raka'o'in ba a wuce biyu a waɗancan hadisan sun fassara wani lokaci yayi hudu hudu kenan baka cewa dole sai biyu biyu biyu kawai da an kasa ba yi kuma in mutum ya raka'a guda ita kadai yayi kiyamul layl ita babu wani matsala kuma sannan sauke alqur'ani cikin sallah ta kiyamul layl ba matsala bane kar dai a ce dole sai a yi amma dan an sauke alqur'ani ba ni abu bane miyan matsala manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tashi raka'a ta farko ya karanta bakara ya karanta nisa'i sannan ya karanta ali imran sannan ya ruku ko ba karanta ba raka'a ɗaya karanta ke da kusan izini goma to dan an ce an yi qiyamul layl cikin kwana goma an sauke alqur'ani shi ammi amma ka ai itikadin dole sai an sauke shi na sannan sallar za ta yi koko sai an yi sauke qur'ani sannan Allah zai karba addu'a ba sharadi na ba amma yin karantawa sauke alqur'ani ba wani abu ne a raka'a guda karanta abin nan kuma ya taba yin sallah ta qiyamul layl da aya guda in tu'adhibuhum fa innahum ibadun mun fahimci wannan an ce wani arama akwai wani mahaukaci lokacin sanyi kun san lokacin da hauka ga tashi liman bai zo ba arama da ba in babu liman shi ke bada sallah liman bai zo ba wa dan jira ba arama ya zo an kace shiga bada sallah sallah azhar ta shikenan sirri ta kawai sai karanta fatiha da karanta fatiha sai ga suna makwabtaka da bakara sai wada bakara ya shiga bakara ya shiga bakara sai da kai karshe sai ga ya kamata a dan kara gyara sai shiga nisa'i eh, ali imrana ya shiga ali imrana yana ja yana ja ya ga ya- sai ga har ya kawo bakin iyaka sai ce bari a dan kara musu da nisa'i ya ɗauki nisa'i shi na ta haya ko da ya- abin ga ya kai tsakiyar nisa'i ko da ya wuya sai gaba mu kowa ya ce ya ce yan iska fa ya tsaya thumma daja'a sannan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya dan kwanta ko ya gijirta zamu ce hatta atahu almu'adhdhin hamma kira yanzu mishi fa qama sannan ya tsayu fa salla rak'ataini khafifataini ya salla raka'a guda biyu khafifataini masu sauka sauka mara kenan tsawo thumma kharaja sannan ya fita fa salla subha sannan ya salla asubai akwai nukta guda anan duk da yake tana da bukatar bayani mai yawa ba za mu iya samun kawo shi ba za mu takaita shi thumma daja'a sannan yayi gijirta wannan yake wasu malamai sun ɗauke shi nan cewa yana daga cikin abin da ya in ka yi nafilar dare ka gijirta shi ma matsayin hukunci ne na ibada wasu kuma sun ka ɗauke shi a'a yana daga cikin al'af'alul jibiliya af'alul jibiliya abu na wanda kwantawa ɗabi'a ce ta ɗan adam bacci dama aqwalun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da af'aluhu suna da ahkam abin da yayi a matsayin don ai koyi da shi to za a yi koyi da shi abin da yayi a matsayin ba wajibi ba bai cika yin shi ba sai wani lokaci sai ya zama to mustahab abin da ya aikata yana a matsayin tabi'a shi ce ta dan adam shi kenan wannan ba za a ce matsayin sunna yake ba ko mustahab domin yin kwanciya dama dan adam yana kwantawa to wasu sun dauke shi a matsayin dole in kai wannan saboda a matsayin shi na ibada a matsayin sunna yake wasu sun ce a'a yayi shi ne a dabi'ar shi ta kasancewa shi dan adam kamar yadda af'alu su af'alu sun bambanta aqwal su ma hakan ka za ka kalli al aqwal idan magana ta zo da magana za a yi al jam'u ko wa tarjih ko abu tarjih in sun suka makaro da juna sannan aqwal ahadithun nabi sallallahu alaihi wasallama eh, za a kalli umurnin su na wajibi ko kuma khasa'isuhu sallallahu alaihi wa sallam abinda yake banta da shi tana yawa ya faɗi wani abu ya umurce ku da wani abu to kenan abinda yake aikatawa shi wannan yake banta da shi ko abinda ya faɗa don kanshi shi wannan yake banta da shi amma abinda ya umurce ku shine za ku aikatawa sannan tsakanin al-af'al babu an-nasku kadiba cikin eh, muqaddima ta adwa'ul bayan wanda muke son zamu fara karatunta cikin babul bayan ya kawo af'al wato al- al-bayan al-mubin wal-mubin ko kuma al-mubayyin wal-mubayyin duka ana faɗa yaya ake gane fassara nassi wanda yazo ya fassara wani sannan kuma idan muka diba cikin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid na ibn rushd al-andalusi ya kawo bayani kan al-af'al cikin shari'a domin salatul khawf kusan kala shidda take nau'i daban-daban to da akwai nasu tsakankanin su da sai a ce da ya waccan ya dawo ya waccan ya shafe waccan amma da yake babu nasu tsakanin al-af'al sai an kace dukkan su ana iya yi su mun fahimci wannan da kyau ko wallahu ta'ala alam to bari mu bar shaka Thank you.